إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرنا مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan tara a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine kaset ɗinmu na ɗari da goma sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul juma'a kitabun da ke magana akan maganar juma'a mun yi bayani dangane da khutbatul haja da bayanai da ke kunshi a cikinta da irin wato wato hazaka ko mu ce zalaka ta harshe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunshe dunkulallun bayanai masu ma'ana a cikin wannan khutbatul haja din yau za mu tahi wujubul insati wa hurmatul kalami athna al khutbati wujubul insati wajabtin yin shiru wa hurmatul kalami da kuma haramcin yin magana athna al khutbati ana tsakiyar huduba wajabtin ayi shiru da kuma haramcin yin magana ana tsakiyar huduba an gane an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza qulta li sahibika yawm aljum'ati insit wal imam yakhutubu faqad laghawta hadisi ya tabbata daga abi huraira Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati idan ka ce wa abokin zamanka a ranar juma'a an sit yi shuruwa ne daina magana daina surutu ana huduba wal imamu ya a daidai lokacin liman yana huduba ka gaya masa haka faƙad lagauta haƙiƙa kayi lagau malamai suka ce allagau huwal kalamul batil allagau ita ce yashashiyar magana maganar da ba ta da amfani maganar da ba ta da fa'ida kamar ka ce da bahaushe ya ce maganar banza na fata an fahimta wannan ai maganar banza ce to shine allagau da hausa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa dangane da muminai idan suka zo suka wuce ana yashashiyar magana ba sa tsayawa wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan sai ce wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama sai ce wa idha marru bil lagawi marru kirama Allah ya ce wa ibadur rahman bayan Allah na ar-rahman su ne waɗanda yamshuna alal ardi haunan suna tafiya a doron ƙasa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wa idza khatabahumul jahiluna idan jahilai suka nemi su kace nace da su qalu salama hista'a aminci ya tabbata ga bayin Allah na gari mu ba yan hayaniya bane ina fata an gane a ɗaya ayar sai ya ce wa idza marru bil lagawi marro kirama in suka wuce suka ga ana maganar banza sai su wuce cikin mutunci ba za su tsaya su biye wa masu maganganun banza ba ina fata an gane kaga kenan allagau ita ce alkalamul batinul fahishu wato maganar banza maganar da ba ta da amfani an gane maganar da kyau ko sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta aljanna da cewa la fiha lagawun wala ta'thima illa qilan salaman salama Allah ya siffanta aljanna da cewa la fiha lagawun babu yashashiyar magana a cikin aljanna ma'ana ba maganar banza a cikin aljanna wala ta'thima ko babu maganar zunubi ba maganar da zaka faɗa a rubuta ma kayi sako ko kayi zunubi ina fata an fahimta me kenan a cikin aljanna sai Allah ya ce illa qilan salaman salama abinda ake faɗa a cikin aljanna kawai shine aminci aminci jama'a aminci tabbata a gare ku duk inda ka wuce kawai aminci aminci zaka dinga ji an gane magana da kyau ko to wannan shine to yanzu da Allah idan mutum ya ce wa wani wane yi shiru lokacin liman yana huduba shin ya mar umarni da kyakkyawa ne ko ya mar umarni da mummuna ne kyakkyawan abu ya masa umarni da hiko to umarni da kyakkyawa zai zama maganar banza ina so mu dan wasa kwakwalwa ne da ku umarni da kyakkyawa zai zama maganar banza to me yasa aka ce idan ka ce wa ɗan uwanka yi shiru a halin ana cikin huduba ka yi maganar banza saboda kai ma ka yi magana Allah Abdullahi ka yi ƙoƙari fa wallahi ka yi ƙoƙari na'am
saboda girman huduba muhimmancin ta Na'am. Ba a so kowa ya motsa, don haka duk da abin da kai mai kyau ne, amma shari'a tana ganin sa abin a matsayin aikin banza. Ina fata kun fahimci magana. Wannan shine abin da ya faɗa. Yadda Abdullahi ya faɗa haka ne, yadda malam ma ya faɗa haka ne, saboda kai ma ka yi magana. Kaga kenan idan da mutum ɗaya ne ke magana yanzu kun zama mutum nawa? Mutum biyu. idan kowa zai ce wa wanda ke magana a kusa da ɗan uwansa yi shiru masallacin zai rude da maganganu ko ba zai rude ba kaga abin da ba a so kuma ya faru lalle abin da ake kokarin yi na hana mutane magana daidai ne amma in kuma an yi to kuma abin da ba a so zai ƙara yawaita kuma zai ƙara faruwa sannan yadda malam ya faɗa muhimmancin khutba da girmanta da darajarta da kimarta da martabarta ta kai matakin da ko salatin annabi za ka yi to kar ka yi shi a fili jama'a su ji kaga dai salatin annabi ai ba maganar banza ba ce ko ko karatun qur'ani za ka yi to kar ka yi ka ji yadda wasu kai ka ji yadda kanka kawai ai karatun qur'ani ba maganar banza ba ce haka ne ko ba haka ba amma asna al khutba a halin ana tsakiyar huduba ba a bukatar wannan ban gane ko kun gane ba me dalili saboda a lokacin muhimmancin ka saurari liman da wa'azin da yake yi da faɗakarwar da yake da jan hankalin da yake da nusarwar da yake yi ya fi kai karatun ƙur'ani a fili muhimmanci ya fi kai addu'a a fili muhimmanci ya fi kai umarni da mai kyau a fili muhimmanci don haka shiru shine abin da ya fi maimakon yin magana ko da kuma maganar nan mai amfani ce ban gane ko kun fahimta ba yasa ka je ka cikin littafin al'ajwi batun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na Muhammad Nasiruddin Albani da yazo kan wannan san da ya dinga kawo maganganun malamai akan mene ma'anar lagau me yasa aka ce wanda ya ce wa dan uwansa yayi shiru a halin ana hutuba yayi lagau me yasa yaya abin da zai mai kyau ne amma shari'a ta kirahi maganar banza me yasa ya ta kawo maganganun malamai da abubuwan da ke cikin hakan da sauransu jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka ba a so liman yana hutuba mutum yayi magana to dan Allah idan ku har abin nan haka ne jama'a idan wanda za su ce wa ƴan uwansu su yi shiru shari'a bata basu ba idan wanda zai karatun Qur'ani ya bayyana ana cikin hutuba shari'a bata yadda ba in wanda zai yi umarni da mai kyau a cikin halin huduba a fili jama'a suna ji shari'a bata bar shi ba dan Allah ina kuma ga masu maganganun banza da suke yi a ga- a gefen titi jama'a kun fahimci magana ina ga wanda za a bugo masa waya ya dauka liman yana huduba shi kuma yana ciniki yana cewa ban sayar ba ina masallacin juma'a ka bari in na gama zan kira aikin banza aikin wofi tun farko kar ka daga mana balantana ka ce masa ina masallacin juma'a ka bari in na kir- in na ga- idar da sallah zan kira ka ina fata an fahimci magana an gane maganar da kyau ko to amma malamai suka ce to wa ke daukar irin wannan abubuwan da muhimmanci yana kiyayewa suka ce shine mutumin da yake girmama maganganun shari'a in ka ga mutum ana kaya masa irin wannan abun ba kyau shari'a ta hana yana wasa da abun bai damunsa zai zo masallaci ya koma gefe sai ta hira da wani zai koma gefe ya dinga buga mutane waya zai koma ya ta danne danne wannan su ne irin mutanen da ba sa ganin girman shari'a ba sa ganin girma da muhimmancin maganar annabi Muhammadu. Na fata an fahimci maganar. Kai wasu ma suna cewa irin waɗannan suna da raunin imani. Domin cikakken imani da cewa Allah ya hana, annabi ya hana, shi ke sa mutum ya daina ya- ya hannu aiko? haka cikakken imani da cewa Allah ya ce a yi ko ya ce a aikata ko annabi ya ce a aikata shi ke sa mutum ya aikata aiko so in kaga mutum yana rauni da irin waɗannan abubuwa wajen yi ko wajen bari to suka ce yana da raunin imani Allah ya ji kansa na sabulu yace imani abin shiga aljanna kowa rasa shi ya zama baya ko ba haka bane jama'a imani abin shiga aljanna yace kowa rasa shi ya zama baya Ma'ana idan kana da cikakken imani to ka samu taya da za ta gara ka har cikin ina aljannar firdausi in ka rasa ki kuma to shi kenan kowa zai zo ya wuce amma kai kana baya Allah ya shirye da mu saboda haka dai ana buƙatar mutane su dinga girmama halin hutuba idan ba waɗanda shari'a ta ba su damar motsi ba wallahi jama'a ko motsi idan ana hutuba ba a so ana yi saboda sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in annabi ya tara su yana musu wa'azi ko a masallacin juma'a ko a sal- bayan asuba ko bayan kaza suka ce wallahi mukan zauna a gaban manzon Allah ka anna ala ru'usina tayyu kai ka ce an dora mana tsuntsaye a kan mu an ce idan muka yi motsi suka tashi za a kama mu da laifi ko kuma za a hukunta mu dan Allah a dora ma tattabara a ka- a a kokuwar kanka tana ta kaiwa da koma tana ta haka tana jira ka dan yi haka ta yi fur da Allah wannan irin nutsuwa za ka yi nutsuwa ta za ta misaltu ba za ta misaltu ba to suka ce wallahi haka muke gam- zama gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan yana mana wa'azi saboda gudun kada mu yi wani misbehaving ko mu aikata wani abin da zai zama kamar ba mu bawa annabi muhimmanci akan abin da yake gaya mana ba amma yanzu shi yasa sai kaga a gama wa'azi mutum ya tashi bai tasirantu da ko abu kwaya daya da zai masa amfani ba me dalili saboda lokacin da ake yi gaba daya hankalinsa ba a gurin yake ba. yana wasu abubuwa ne da zuciyarsa da gabobinsa da komai nasa bai da alaka da abin da ake karantawa bai da alaka da abin da ake nusarwa to kaga daga nan mutum ya haramci daga zaki da mazar kwailar waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye bima za tudrakul jumu'a da me ake riskar juma'a menene in dan adam ya samu musulmi ya samu in ya zo masallaci za a ce wane ya samu juma'a malam yace salatul jumu'ati raka'atani fi jama'atin ita dai sallar juma'a raka'o'i ne guda biyu a cikin jami'i faman takhallafa anil jama'ati duk wanda ya kauce bai zo akai jam'i da hi ba mimman la tajibu alaihi aljum'atu daga cikin waɗanda juma'a bata zama wajibi a kansu ba au kana ma'azuran ko kuma a'a lalle yana cikin wanda juma'a ta zama wajibi a kansu sai dai mutum ne wanda yake da uzuri ina fata an fahimta yace sallar zuhura to idan mutum bai samu damar zuwa ba saboda na farko bata zama wajibi a kansa ba ko kuma a'a ta zama wajibi a kansa amma yana da uzuri da shari'a ta yadda ba lalle bane sai ya zo juma'a to me zai sallata zai sallata azhar ne raka'a hudu kenan ko arba'a raka'a ce raka'o'i guda nawa guda hudu wa man adraka raka'atan ma'al imami wanda kuma ya riski raka'a tare da liman faqad adraka al-jum'a wannan sunansa ya riski menene ya riski ainihin wato juma'a an gane maganar da kyau ko a idan ba ku manta ba mun yi magana akan waɗanda juma'a bata zama wajibi a kansu ba mutum nawa muka ce mutum nawa mutum nawa hudu mutum hudu a wata ruwaya mutum biyar an gane da waye da waye da waye marar lafiya mace bawa matafi sai waye malam ko ana bin ka bashi ne akramakallahu malam yace da mai cin da wanda ya ci bashi ma'ana kar ka zo a sahun gaba wanda yake bin ka bashi ya dafe ka da haka kai juma'a bata bata zama wajibi akan gaba ko an gane magana da kyau ko yawwa haka ne wasu malamai sun ce idan akwai irin wannan to ba zai zama wajibi akan ka ba sai dai an baka dama ka zo ka tsaya tan baya tan baya ƙarshen sahun baya kana yi kana haka kana haka kar ya zo ya dafe ka an gane magana da kyau ko yawwa to Allah ya shiryar da mu to waɗannan su ne waɗanda shari'a bata ɗora musu wajabci da tilastin zuwa ina ba zuwa juma'a ba ina fata an gane amma in baka cikin waɗannan mutum hudun to malamai suka ce wato dole ka zo juma'a kawai dole ka zo juma'a dole ka zo juma'a in baka zo ba shari'a za ta tuhume ka kuma ma mun ji cewa ruwaya ta inganta wanda ya sakaci da juma'a har sau uku bai zo ba me aka ce za a mar waye zai gaya mu a'a prop prop prof bai kafirta ba a karama kalla professor a ƙara duba karatun nan Allah ba da lada prof eh ban ji ba ban ji ba eh za a jajanta masa mana ai ko raka ko juma'a ɗaya ya rasa za a jajanta mana na'am na'am za a tuhume shi da munafurci jazakallahu khairan banda wannan fa sai waye zai ƙara wani abu imaninsa yana da rauni? a sosai ma kuwa inda da ya bari har juma'a uku ta wuce shi imaninsa yana da rauni mana amma akwai abin da nassi ya faɗa ƙarara cewa man tarakal juma'ata salatan wanda ya bar juma'a har sau uku bai zo ba akwai abin da shari'a ta ce za a masa a ai har gara ma prof eh har gara ma prof ina fata an fahimta abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine ko dai mutane su daina wasa da sakaci da juma'a ko kuma Allah ya rufe zuciyarsu aula yakhtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah ya sa murfi ya sa murfi yadda ake ɓame abu ɓam a rufe zuciyar gaba ɗaya saboda sakaci da suke yi da zuwa sallar menene sallar juma'a saboda haka ba ƙaramar sharri ba ne a ce mutum ya ainihin wato ki zuwa sallar juma'a har sau uku ko sau biyu ko ma sau ɗaya ne a rayuwarsa kuma annabi ya faɗa cewa ko dai waɗanda suke wasa da juma'a su daina ko kuma in sa a ja sallah ni kuma in ɗauki kiraren wuta in je in banka wa gidajensu wuta an gane magana da kyau ko duka wannan yana daga cikin abin da malamai suka tsorata cewa mutane su ainihin wato abin nan sannan ruwaya ta ƙarshe annabi cewa ya duk mutumin da ya bar juma'a har sau uku Allah zai rufe zuciyarsa raba Allahu ala qalbihi Allah zai rufe zuciyarsa zai zamanto baya jin bari ka san Allah ya tash- tare zuciyar mutum to zai zama baya jin bari baya jin duk wata aya da za ta yi masa wa'azi ma ba zai ji ta ba Allah ya shirye da mu ya kuma kare mu daga irin waɗannan masifu gabaki daya وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة حقيقة حديث يتبتى دقا صحابي أبو هريرة الله يحدى مدشي أدنة الفردوس كبر يدي يزوى أتمي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل النبي صلى الله عليه وسلم يتي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة دم متمن ديزو سيسا مركعة آية daga sallar juma'a faqad adraka salata wannan ya riski sallah dan haka idan ka samu raka'a daya a sallar juma'a to ka samu sallar juma'a to malamai suka ce in baka samu raka'a daya ba amma dai ka samu zaman tahiya ko to suka ce in ka miƙe kawai kai kwaya hudu ka samu zaman tahiya na ƙarfi ko kuma ka samu an dago daga ruku'un ƙarshe ina fata an fahimta an dago daga ruku'un ƙarshe domin sai ka samu ruku'u ne sannan ka samu raka'a abin da ke tabbatar da ka samu raka'a shine ka samu menene ruku'u in ruku'u ya kubuce maka to wannan raka'a ta kubuce ma idan shine na ƙarshen sallar to wannan sallar ta kubuce maka amma in ka tashi za ka cika ta na sallar juma'a amma sallar azahar za ka yi don haka raka'a hudu za ka yi cur sannan ka sallame ka samu ladan zuwa juma'a amma ba ka sami mai ba sallar juma'a Allah an kwakwafsa da yawa subhanallah malam yace in dai haka ne to an kwakwafsa da yawa yawanci idan an zo an samu zaman tahiya in mutum ya tahi raka'a biyu yake cikawa ko magana mafi inganci raka'a hudu zai yi domin bai samu wannan sallar ba he in ya samu ruku'u ne sannan ya samu raka'ar to in ya samu ruku'un raka'ar ƙarshe to in ya tahi raka'a ɗaya zai ƙara dan ya samu wannan sallar ina fata kun fahimci magana ta inda za ka gane haka yanzu da za ka zo sallan azahar sai ka samu an ɗago daga ruku'un ƙarshe in ka tashi raka'a nawa za ka yi raka'a hudu za ka yi kaga kenan wannan raka'ar da ka zo baka same ta ba to ka samu ladan zuwa sallar azahar da ladan jam'in azahar amma baka samu mai ba sallar azahar ba baka samu jam'in azahar ba amma ka samu ladatin da kayi niyya ka taho Allah bai sa ka zo ka riski abin ba to Allah zai baka ladan wanda ya zo kuma da wanda ya samu abin amma asalin ita sallar baka same ta ba na'am eh a za ka iya misali ka zo nan sai ka samu an dago da garkuwan ƙarshe sai ka ga kabuwan nan in ka tahi ma raka'a hudu za ka yi sai ka tuna akwai masallacin shagon goro misali su iwar haka ba su idar ba sai ka garzaya da gudu baka da laifi ai yana daga cikin ma hikimar da malamai suka ce bai dacewa a saka lokutan sallah ya zama ɗaya saboda in ya zama ɗaya ma'ana ko ina an idar fa kenan baka da wani alternative muna fata kun fahimci magana daga an idar kenan baka da wani menene mafita dole ka haƙura kenan suka ce wannan ba hikima bane dan haka idan su wani suna yin sallah karfe 1 saura kwata su wani kuma a samu karfe 1 daidai suke yin sallah in su wani suna yi 12 da rabi to su wani a samu kuma 12 da minti 45 ina fata an gane ta yadda idan ka zo ta 12 da rabin baka samu ba sai ka tafi ta 45 amin amin na'am za mu zo za mu zo kai akarama kalla hadisin yana gaba babi musamman yana da gaba an gane maganar da kyau ko saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya samu a raka'a ɗaya daga cikin sallah to ya samu wannan sallar kaga kenan mafhumul mukhalafa na wannan hadisi idan bai samu wannan raka'ar ba kenan bai samu wannan mai ba sallar ba an gani as-salatu qabla al-jumu'ati wa ba'daha me hukuncin yin sallah kafin juma'a da kuma bayan me bayan juma'a ma'ana kafin sallar juma'a sai kai nafila raka'a biyu ko raka'a hudu bayan sallar juma'a kai nafila raka'a biyu ko raka'a hudu me hukuncin wannan an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala man igtasala yawmal jumu'ati thumma atal jumu'ata fa salla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafruga min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyamin daga sahabi abi huraira Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manigta sala yawmal jumu'ati wanda duk yayi wanka a ranar juma'a thumma atal jumu'ata sannan yazo sallar juma'a fa sallama quddira lahu ya sallaci abinda aka kaddara mar ma'ana wanda ba na juma'a ba kenan thumma ansata sannan sai yayi shiru hatta ya furuga min khutubatihi har san da liman ya gama menene hudubarsa thumma yusalli ma'ahu sannan yayin sallar juma'a tare da liman gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra annabi muhammadu yace za a gafarta masa tsakanin wannan juma'ar da juma'a mai zuwa duk abin da ya aikata daga wannan juma'ar har zuwa mai zuwa Allah zai yafe masa sannan wa fadlu salatati ayyamin da ƙarin falalar kwana uku ina fata an fahimci magana da ƙarin falalar kwana kwana goma kenan za ka yi ba ka da matsala an gane magana da kyau ko to kun ga sai aka ce fasalla ma ƙuddira lahu sai ya sallaci abin da aka ƙaddara masa zai sallata to sai malamai suka ce a ƙarƙashin wannan babu wani adadin rakawo'i da aka ware cewa ran juma'a in ka zo masallaci su kaɗai aka ware za ka yi kaga dama kai ta yin nafila kana idarwa har liman ya fito liman yana fitowa sai ka daina na fata an fahimta domin annabi ya ce fa sallama quddira lahu an gane magana da kyau ku wa alaikum salam za mu zo kansa yana tambaya ina hukuncin wanda liman yana kutuba su kuma suna nafila za mu zo kansa an gani? na'am ana ta maganin gafarta zunubai gafarta zunubai ko duka ne gaba ɗaya kuma kowane iri ne kana da gaskiya malam mun yi bayani a ina ga an ɗan manta ne mun yi bayani akwai maganganun malamai akan cewa idan mutum yi abu kaza an gafarta mar zunubansa saboda hadisan da suka zo akan irin waɗannan abubuwa suna da yawa wanda ya kaza za a gafarta mar zunubansa wanda ya kaza za a ga suna nan da yawa abubuwa da yawa annabi ya ambata ina fata an gane to shin malamai suna cewa shin gafarta zunuban nan gaba ɗaya kowane ƙarami da babba ne ko kuma iya ƙanana ne akwai aya a cikin alkur'ani da Allah yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manyan zunuban da muka hana ku to za mu yafe muku ƙanana to sai malamai suka ce la'akari da wannan ayar ya nuna ƙanana za a gafarta idan mutum yana nisantar menene manya an gane wasu kuma malamai suka ce duka ne domin duk zunubi zunubi ne don haka da babba da ƙarami tun da hadisan ba su ware ƙanana da manya ba kawai za a gafarta gaba ɗaya har da manya amma magana ni da na fi nutsuwa da ita shi ne mutum idan ya nisanci manya Allah zai yafe masa menene ƙananan zunubai shi ne ni abin da na fi nutsuwa da shi la'akari da wannan aya da kuma maganganun da malamai suka yi a kanta Allah ya shirya da mu malam ya ce faman ja a ƙabilar jumu'ati duk mutumin da ya zo kafin juma'a fal yusalli ma sha'a min ghairi hasrin ka gani ya sallaci iya abin da yake bukata ba tare da an idaye masa ko an abin nan dogace masa ba ko an iyakance masa ba hatta ya kharuja imamu imamuhu har sai limaminsa ya fito kana zuwa masallacin karfe 11 ka zo kai ta nafila kana idarwa kai ta nafila kana idarwa har sai liman ya bayyana ina fata an fahimta amma ma yu'rafu al-yawma bi sunnati al-jumu'ati al-qabliyya amma abinda wasu suke faɗa a yau inji malam Abdul Azim Al-Badawi na wata nafila da ake wai ana kiranta a sunnatul jumu'atil qabliyya wato sallar nafilar da ake kafin ai sallar juma'a famin ma la asla lahu wannan ba hi da asali ina fata kun bayyanci magana wata irin nafila ne ita ce nafilar daga liman ya kira ladan ya kira sallah liman zai fara menene ba sai kaga wasu mutane duk sun miƙe suna ta nafila ba ba a yi to ita ce sunnatul jumu'atul qabliyya malam abdul azim al-badawi yace ba ta da asali wannan nafila domin daga li- ladan ya gama kiran sallah liman ya hau minbari me ake so mutane su yi su zauna su nutsu su saurari menene hudu ba amin summa amin malam dan haka ba ba asali daga an gama kiran sallah kowa kaga ya miƙe Allahu akbar Allahu akbar. wani ma fa bai san meye dalili ba kawai ya ga mutane suna tashi ne shi ma kawai sai ya miƙe Kai, Allah ya ji kanmu wallahi Allahumma arhamna wallahi wani bai sani ba kawai gani yayi ana yi kawai shi ma sai ya shiga sau to bahi da asali amma kafin liman ya zo a kira sallar fara hudu ba in nafila raka'a dubu kai malamai suka ce baka yi laifi ba na'am na'am eh za mu zo kanta maganar cewa me ya hukuncin waɗanda liman yana hutuba su kuma suna nafila ina sanar da tambayar tasa kun gane maganar da kyau ko ya sha bamban ba dai- ba ɗaya ba suke ba suna da bambanci tsakanin wannan maganar da muke yanzu da waccan tambayar da malam yayi an gane to shine yake cewa amma ma yu'rafu al-yawma bi sunnati al-jumu'ati al-qabliyya famimma la asla lahu irin wannan nafila daga li- ladan ya gama kiran sallah liman yana kokarin fara huduba mutane su miƙe suna nafila yace bahi da asali yace fa inna minal ma'lumi malam abdul azim al-badawi yace domin sanannen abu ne anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga bilalun min al-adhani akhadha fil khutbati an sani cewa yadda annabi yake daga bilalu ya gama kiran sallah annabi sai ya hau minbari kawai ya fara menene ya fara huduba yana gama kiran sallah sai ya fara huduba shi yasa ma ake so shi kansa ladan ba zai yi kiran sallah ba sai liman yayi sallama saboda ga liman yayi sallama to abin da ke kan ladan shine ya kira sallah ladan yana gamawa abin da ke kan liman kawai shine ya fara huduba ina fata an fahimci magana walam yakum ahadun yarka'u raka'atayn albattata malam abdul azim albadawi yace ba a taba rawaitowa cewa bayan ladan ya gama kiran sallah bilalu kenan annabi ya fara kutuba sahabbai suna tahi su dinga yin raka'o'i guda biyu ba yace ba a taba samun wannan ruwayar ba ko kwaya daya walam yakun illa azanun wahidun kuma zamanin annabi muhammadu kiran sallah kwaya nawa ake yi kwaya ɗaya to bari mu kuma yi wani adalci akwai kuma waɗanda wannan nafila suna yin ta ne a masallacin da ake kiran sallah kwaya nawa kwaya biyu akwai masallacin da suke kiran sallah biyu wanda wannan kiran sallah guda biyu bid'a ne wannan shine magana mafi inganci bai halatta ko bai inganta ba a kira sallah kwaya biyu a ranar juma'a shi yasa ma magabata suke kiran sal irin suke kiran wannan kiran sallah na farkon azanul usmani kiran sallar zamanin sayyidina Uthman domin kamar yadda malamai suka faɗa karanta wancan littafi da na faɗa al-ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na Muhammad Nasiruddin Albani sunan kiran sallar al-adhanul Uthmani kiran sallar zamanin sayyidina Usman wato abin da ya faru shine kamar yadda ruwayoyin suka zo abin da ya faru shine lokacin sayyidina Uthman sai ya zama jama'a sun fara rauni sai ya zamto har a kira sallah a shiga wasu basu baro kasuwa suka zo suka yi wanka suka taho ina ba masallaci ba to sai sayyidina Usman ya sa aka kafa mimbari a kasuwa da guraren hada-hadar jama'a idan misali saura awa ɗaya ne a fara hudu ba to sai a je a kwarma kiran sallah a kasuwa jama'a a tsakiyar jama'a shi yasa da Muhammad Nasiruddin Albani ya zo raddi akan li- wannan zamanin namu da ya zama ana wannan kiran sallah kwaya biyu yace idan ka duba asalin abin da ya jawo sayyidina Usman yasa ake wannan kiran sallar da kuma abin da mu yake faruwa da mu anan zaka gane cewa ma mu bai kamata mu yi shi ba yace domin su a wancan lokaci babu alatu sauti ne babu abin da yake ɗaukaka sauti ya kai wa mutane ko ina ba su da agogo da zai nuna saura minti kaza ko saura awa kaza ina fata an gane don haka mafita da suke da ita kadai shine a je a kira sallah a kasuwa jama'a su gane cewa lokacin juma'a ya mai ya kusa don haka sai su marmaza su kukkulle shaguna su kinkinsa su fito su zo su yi wanka sannan su taho ina masallaci to idan aka taru kuma sai a yi asalin irin sallah na shari'a wanda shari'a ta ce daga an yi sannan sai a fara menene sai a fara huduba kiran sallar wanka Allah ya ma albarka shi yasa wasu suke kiransa haka kiran sallar wanka to maganar mafi inganci wannan kiran sallah na farko da ake bai da asali a zamanin Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu bai yi shi ba ina fata an fahimci magana shi yasa mu nan alhamdulillah da ke muna kokari wajen dabbaka irin waɗannan sunnoni tun masallacin nan bai wuce shekara biyu zuwa uku da gina shi ba muka zauna muka tattauna da abokan tattaunawa da kwamiti cewa kiran sallah guda biyu a masallacin juma'a bid'a ne kowa muka bada asabin kowa ya je binciken su ya zo mana aka je duk aka dawo aka samu lallai an yi tambayoyi wa malaman sunna da waye sun ce tabbas wannan kiran sallah na farko sannan a sake na biyu bid'a ne to karhe muka zarta cewa daga yau an daina kiran sallah kwaya biyu a masallacin nan don haka mu kiran sallah kwaya ɗaya muke kusan shekara bakwai zuwa takwas zuwa yau ina fata an fahimta alhamdulillah mu ma ai ba dabarar mu bace ko ni'ima ce da Allah ya yi mana ko su ma wanda suke yi mana addu'a Allah ya ganar da su ya sa su daina amma bai tabbata a sunna ba kiran sallah kwaya biyu a ranar juma'a guda ɗaya ake idan aka yi shi sannan sai a tada sallah amma in kana son bayani cikakke gamsasshe da Allah taimaka kar kai ashariya kar kai zagi kar ka ce an zo da sabon addini duk wannan ajiye ta an wuce wannan zamanin zamani ne yanzu na karatu da hujja duk abin da zaka faɗa mutane mutane fa ba jakuna bane sun san me suke yi in ma ka faɗa ba su gamsu ba suna da malaman da suka fika haka ne ko ba haka ba eh za su je su musu tambaya akar makalla na ji wani ya ce kaza to na san ka fi shi karatu shin wannan magana da ya faɗa haka take ko ba haka take ba su samu amsa in ya ma kara shine ya kira ka ya gaya ma cewa malam wani abin da ka faɗan nan gaskiya akwai kuskure a ciki dan mun tuntiki wanda suka fi ka ilimi sun ce ba haka bane ba shi kenan ba amma in ya ke ma kara shi ma sai ya kafa kyamara kawai ya ma raddi ba shi kenan ba Allah ya shirye da mu so ka je ka karanta wancan littafi malam albani yayi bayani filla filla kuma in nace muku malam albani yayi bayani ku daina dauka dan galibi idan an yi magana haka sai wasu su dauka malam albani ya faɗi ra'ayinsa ne ina mai rantsuwa muku da Allah a cikin wannan littafin kaso 100 sa kaso 85 ba maganganun malam albani bane rawaitowa shi ma yake yi daga wasu magabata malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza dan haka maganar ba kaza bace kaza ce ban gane ku kun fahimce ni ba so dan haka ka je ka duba wancan littafi zaka ji maganganun da manyan malamai magabata suka yi akan wannan qadiyya na cewa ba a yin kiran sallah guda biyu a ranar juma'a akan wannan dan haka sai malam yace walam yakun illa adhanun wahidu annabi muhammadu da sahabbai a wancan lokaci ba sa yi illa kiran sallah kwaya daya sai yace to famata yakunu yusalluna sunnata to yaushe ne suke yin wannan sal wato wannan sunna da ake faɗa cewa in an kira sallah mutane su miƙe su tashi su wata nafila ina fata kun gane magana kaga kenan ba ta da asali wannan magana da wannan bawan Allah ya kawo ya ce karanta ta a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha takwas ina fata an gane وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي كان لا يصلي كي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته دقى عبد الله بن عمر الله يحقق بدأ عبد الله بن عمر أتكين جنة الفردوس سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي بايا يوم وتنافلا أبايا الجمعة نا فاتكم بين شو مغانا hatta yan sharifa har sai annabi ya koma gida ko ya bar masallaci fa yusalli raka'ataini fi baitihi sai yayi sallar nafila raka'a guda biyu bayan ya koma ina gida a gidansa mun tsallake to okay ai ma babi ne ma gaba ɗaya muka tsallake ma eh wa amma ba'daha fa in sha'a salla arba'an aw ithnaini jazakumullahu khairan amma bayan juma'a tunda an ce ba a- abin nan ana yin ta kafin liman ya zo ko ba a yin ta bayan liman ya hau minbari ya fara menene to in an idar kuma to in mutum ya ga dama yakan iya sallatar wannan sallah ta nafila raka'a biyu ko raka'a hudu bayan juma'a ina fata an fahimta to amma bari mu ji to shine ya kawo an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace idza salla ahadukumul jumu'ata idan ɗayan ku ya sallar juma'a falyusalli ba'daha arba'an to ya yi raka'a hudu bayanta ina fata an gane yayi raka'a hudu a bayanta kenan this on wannan hadisin kenan idan an idar da sallar juma'a zaka iya tashi kai nafila raka'a nawa raka'a hudu to amma kana da zaɓi ko dai ka yi ta a cikin masallaci ko kuma ka tafi ina gida ka je ka yi ta an gane magana da kyau ku wannan hadisi da aka ce annabi ya ce a yi safila raka'a hudu bayan juma'a karanta littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil ina fata an fahimta sannan ka karanta sahihu sunan ibnu majah an gane karanta muwadda ta imamu maliku ina fata an fahimci magana karanta imamu turmidi dukkansu sun rawaito wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an idar da sallar juma'a mutum ya tashi yayin nafila raka'a nawa raka'a hudu to sai wancan hadisin na abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya yin sallah bayan sallar juma'a har sai ya koma gida sai ya sallaci raka'a biyu a cikin gidan shi to a karkashin wannan kana da zabi guda uku na farko kana iya yin nafila raka'a hudu na biyu kana iya yin raka'a biyu na uku kana iya yin ta a gida ko kuma a ina a masallaci su ne abin da za mu fahimta guda uku ƙarƙashin waɗannan hadisai guda biyu kana iya nafilar ka raka'a hudu kana iya nafilar ka raka'a biyu kana iya yin ta a gida ko kuma a ina a masallaci bayan an idar da sallah ina fata an fahimci magana wannan ya tabbata kamar yadda muka ji waɗannan ruwayoyi kuma dukkan su ruwayoyi ne wanda suka inganta ina fata an fahimta na'am adabu yawmil jumu'a ladubban da ake so mutum ya kiyaye a ranar menene ranar juma'a malam abdul azim yace yustahabbu li kulli man arada shuhudal jumu'ati an so ga dukkanin mutumin da yake so ya halarci sallar juma'a an yi amala bi ma fi hadhihi al-ahadith yayi aiki da abubuwan da zai ji a cikin waɗannan hadisai akwai wasu abubuwa da za a faɗa a cikin waɗannan hadisai matukar kaniyar zaka je sallar juma'a kana cikin wanda juma'a ta hau kansu kuma baka da wani uzurin da zai hana ka zuwa to ana so ka kula da waɗannan abubuwa abu na farko عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين حتى يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى daga sahabi Salmanul Farisi Allah ya hada mu da Salmanu a Jannatul Firdausi Salmanul Khairi kenan Ibnul Islam yace Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace la yaga tasilu rajulun yawmul jumu'a yawmul jumu'a wani mutum ba zai yi wanka a ranar juma'a ba wa yatatahharu kuma yayi tsarki mastata min at-tuhuri ko min at-tuhuri gwargwadon abin da ya sawwaka masa na tsarki shi yasa malamai suka ce ana so mutum ya kure a daka a ranar juma'a ina makanikai ina mason mason ina kafintoci ina ina ina ina ma'aikata ku daure ko da gurin aikinka ka dinga tafiya da jamfa a kulla a leda kai makanike ne kana makanikanci a bakin titin kaza kana makanikanci a- kana ganin zai bata ma lokaci sai ka dawo gida ka yi wanka nemi gidan wanka mana na kuɗi ina fata an fahimta ka je ka ka ware awa ɗaya ka dakatar da aikin makanikanci sai an dawo daga juma'a ka tafi gidan wanka ka yi wanka ka cire wannan matukulacin na jikinka ina fata an fahimci magana da wannan mandakon an gane magana da kyau ko duk ka cire shi ka sanya tufafi mai kyau ka shafa turare ka karya hula ka zo a yi juma'a da kai in ka gama ka je ka cire su ka sake naɗewa ka sa a leda ka mayar da mandakon naka ba shi kenan ba ina fata an gane wato abin ba daɗi ne malam wani yayi adonsa ya sa sabuwar riga mai kyau wani ma fara kawai sai kaga wani da wani narko a nan kan gwiwarsa bakin man shi kansa yayi baki yazo yana kokarin hada sahu da kai idan ka janye kafar ka kuma yace kai ba musulmin kirki bane baka da imani ko ba haka bane ka gani to bai zo da sallah ba ka zo da sallah ya bakanta ma ita duk inda ka dafa ko ka taba da rigarka sai ka ga alamun wannan bakin man a jiki ba daidai bane yana da kyau mu dinga girmama wannan ibada mai muhimmanci ka je ka cikin muwadda ta Imam Maliku Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace babu laifi ɗayan ku ya rike wani kaya na musamman don zuwa juma'a ya ce siwa saubai mihinatihi saɓanin kayansa da yake zuwa yake leburanci ko neman abin da zai ce sha ma'ana ka ware waɗanda wallahi da iyayenmu jama'a suna da rigunan zuwa juma'a daga ka taɓa ya ce a wannan riga zuwa juma'a ce sun ware jamfofi masu kyau da garuna masu kyau da huluna masu kyau na zuwa ina amma wani daga kalagari yake ko daga kalajanga daga nan kawai zai yi sabi zarce kawai sai dai ya duro muku a masallaci yana tsami kuma ya zo ya ce sai an haɗa sahu da shi idan ka ɗan ja baya ya ce baka da imani munafikin banza kawai shi kuma ko me ɗin banza ban sani ba kazamin banza da za kuma lahu khaira ina fata an bayyanci magana so ba daidai ba ne bari ka ji wannan hadisin annabi ne ya faɗi wasu abubuwa ya ce he ka cika waɗannan sannan za ka samu cikakken ladan juma'ar annabi ya ce la ya ga tasilu rajulun yawmar juma'a ce ɗayan ku ba zai yi wanka ba a ranar juma'a wa ya tatahharu yayi tsarki mastata amina tuhuri gwargwadon abin da ya sauwaka masa na tsarki shine ya tsaftace jikinsa yayi wanka ya sa sabulu shi yasa akwai wani abokina da na sani malaran juma'a idan ya je yana shafa mai wallahi sai ka jira shi mayuka sun kai kusan kala biyar yadda ka san mace haka yake fi kuma ka san akwai irin waɗannan mutanen ya shafa wa gemu ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka na ce oh na ce wani har yanzu kuma wallahi har yanzu tun muna yara haka ya taso ranar na je gidansa kawai na samu yana ta wannan ran juma'a na ce har yanzu wani baka daina ba ya ce malam ba ku kuwa ce a dinga wanka ana kwalliya ran juma'a ba na ce haka ne annabi ne ma ya faɗa ba mu muka faɗa ba ya ce to a bar mu ɗan taɓa man hamata malam ya saka ya sa ya sa wannan ya saka ya saka ya saka kafarsa ya goga ya goga wani lotion daban masilin daban waye daban turaruka ya fesa wannan tas tas tas tas ya ajiye ya ƙara ɗauko wannan tas tas tas da ce hoda matarsa da ke muna ɗan wasa da ita hakan nan nake ce mata ke fakin more miji ba ta ce ai malam ni ne ma zan baka labari na ce Allah ta ce wallahi ta ce ai idan yana wanka har kallonsa muke zuwa yi in yana tsafta da kwalliya zai fita masallaci ta ce wallahi har kallonsa muke zuwa yi muna koyan yadda ake tsafta da kwalliya a gurinsa to haka mun taɓa yin umara da wani bawan Allah wanda shi ma ya burge ni malam idan ya zo yana wanka ko yin yi wanka ya fito yana kwalliya wallahi tallahi za ka ɗauka mace ne ɗakinmu ɗaya da shi zaman sati biyu muka yi amma na ɗauki darasi daga rayuwar shi ya shafa wancan ya shafa wancan ya shafa wancan ya shafa wancan amma kuma in ya fito idan zai kai tun daga ra- wannan lokaci har karfe goma na dare wallahi ba za ka ji wani abu yana tashi a jikin shi ba sai kamshi haka ake son namiji amma ka ga mutum malam ya yi wani mandako da shi malam ba tsabta malam ba wanka haba malam Allah ya sauwaƙe to annabi ya ce wa alaikum salam bari mu karasa annabi ya ce ya yi gwargwadon abin da ya sauwaka masa na tsarki wa yadda hinu min duhunihi kaji annabi muhammadu ya ce ya shafa daga man shafawarsa adduhun shine safa abu mai maiko a jiki wanda zai sa fatar ka ta dinga sheki tana yalki shine wa yadda hinu min duhunihi an gane aw ya masu min tibi baitihi annabi ya ce ko kuma ya safa daga turaren gidan shi turaren gidan shi ya shafa turaren gidan shi a same ka a ɗaki kana da turare kamar kala goma malam a samu santa tebur ɗinka yadda ka sa- na matarka ma sai ya tsara mara ka shafa wancan ka fesa wancan ka shafa wancan haka ake son namiji yasa mata suke kuka da mu Sai, malam ku dinga yi mazajen mu abin nan ba sa wanka wallahi ba sa tsafta wallahi yau dira zan yi akan ku na rantsi da Allah kuma annabi ne ya dira akan ku kafin ni annabi ne yake mana nasiha ka shafa ka goga ka yi kaza ina fata an gane ma mutum ya tama ci kula tu malam Eh? wanda ya dace a ce yanzu da daddaren nan ka koma gida kafin ka kwanta kai wanka ta rubuta wannan bayanin ta tura masa ba dr mansur sokoto yana bayani to wannan abin da ya kamata kenan akwai wanda yake wanda yake bin aski bari dan baku na sirrin kadan ya wala Allah ya ji karatun nan ya san mun yi haka da shi nace masa kai wanne mai ne zan saya ne wanda zan dinga shafawa kaina da gemuna ya ce malam ga mai kaza kaza kaza kaza kawai na ɗauki kuɗi wallahi na bashi kusan dubu takwas da wani abu na ce siyo min shi na ce dai kar ya canja ya koma wani launi amma dai ya yi laushi yadda idan na sa abin tajewa na taje zai tazu ina fata an fahimta baka ga yanzu gemu malam guruntun ba malam daga ya samar abin ne ya haka sai dai ka ji nyat nyat nyat amma duka bar abubuwa a kukkulla malam a cikurkuɗe wallahi jama'a wallahi mu ji tsoron Allah tsafta fa imani ce fa tsafta bangare ne na addini na musulunci amma wallahi mutanen mu ba sa tsafta malam akwai wanda fa ya ganni na saka rigar ranar juma'a wahe gari asabar zan zo ta'alim sai na canja yace malam ku daina almubazzaranci yace a me almubazzaranci yace garan da ka saka ji yanzu don Allah ta yi datti nace kai da Allah ka ba ka ka bani guri shasha san banza kawai shasha san guri yace an gama haka ne almubazzaranci yace wannan ai ado ne kwalliya ce haka ake bukata ka canja wancan anjima a ganka da wancan in akwai hali haka ake so nace to yanzu wan- yanzu gwaninta ne ɗazu ka ganni da riga ko jiya kuma gobe ma ka ganni da wata ma'ana ka ganni da ita ba za ka ganni da wata ba yanzu garan da na yi zu- juma'an nan da ita wannan juma'an da ta wuce malam yusuf san riga cikin ya bani ita Allah ya saka masa da alheri kai daga ganin garan ka san ta dinku billahi allazi la ilaha illa huwa eh ga idan kun ganta da kuka ba nan ku malam yusuf san ya bani ita wallahi da ni da barisa ishaq ya ba mu daddaya ni kaina da na da na saka sannan na fara jin kai ni din ma fa yanzu na fa yawa yaw- wasu da suka gani suna dauka sun dauka ba sarauta ne to haka ake so musulunci yana son ado da kwalliya musamman lokacin juma'a Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku riki adon ku yayin tafiya kowanne masallaci ko kowace sallah haka ake bukata to ga annabi yana bayani annabi ya ce mutum ya shafa daga man shafawar gidan shi ya shafa daga turaren gidan shi thumma yakhruju idan yi ado ya kwalliya ya shafa duk abin da ya kamata ya shafa sai ya fito fala yufarriqu bainal ithnaini ko baina ithnaini kada ya raba tsakanin mutum biyu shine mutane ka san akwai wani rahin ladabi na mutane mutane suna tafiya suna hirarsu kawai sai kaga wani ya zo ya kutsa ta tsakaninsu wani lokaci ma ya bugi wannan ko ya bugi kafadar wannan kaga mutane suna ce "Kai, da Allah dubu wannan da Allah to annabi yace kar kai haka me wannan ke nuna mana wato duk wani abin da zaka aikata akan hanya daga gidanka zuwa ina masallaci da zai zama ka cutar da wani to kar kai da ka aikata shi ko da shiga tsakanin mutum biyu ina fata kun fahimci magana ka farka tsaga tsakanin mutum biyu kowanne karkai in ji manzon Allah ran juma'a kai gum da bakinka ka kamo hanya ka taho cikin nutsuwa haka ake bukata fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu sannan sai kuma mutum ya sallaci gwargwadon abinda Allah ya kaddara mar zai sallata na nafila thumma yunsitu sannan idan ya idar da nafilar ya ja bakin sa yayi shiru idza takallama al-imamu idan liman yana huduba mutum ba zai yi haka ba in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama illa gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra face sai Allah ya gafarta masa daga wannan juma'ar zuwa juma'a mai zuwa saboda ku lura abubuwa nawa ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ga tasiri na farko yayi wanka wa yatatahharu mastata'a min at-tuhuri yayi tsarki ya tsaftace jikinsa abu na biyu ko wa yaddahinu min duhunihi ya shafa man shafawa uku ko aw ya massa tiban min baitihi ko ya shafa turare na gidansa nawa hudu thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini sannan ya fito bai shiga tsakanin mutum biyu ba nawa biyar thumma yusalli ma kutiba lahu sannan ya ainihin wato yi sallah gwargwadon abin da Allah ya rubuta masa na nafila nawa shida thumma yunsitu idza takallama al-imamu sannan ya yi shiru lokacin da liman yake hudu ba nawa bakwai annabi ya ce in mutum ya waɗannan abubuwan guda bakwai illa gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra idan ka kiyaye waɗannan abubuwa guda bakwai in ji annabi Muhammadu to in kai juma'an nan an yafe maka duk abin da ke tsakaninka da juma'a mai zuwa an gane maganar da kyau ko to kaga kuwa ai in dai mutum yana son tsira ya kamata ya kiyaye waɗannan abubuwa ai ko to akwai sauran abubuwa kuma su kuma za su zo sati mai zuwa a hadisan gaba yanzu dai mun ji waɗannan abubuwa guda bakwai da ake so mu kula da su a ranar juma'a an gane maganar abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh